وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد ورحمة الله وبركاته بركة مدونة ينبتشي تا تلاتة goma sha takwas ga watan azumi hijiriya 1446 wanda ɗaya kirgin shi ma 18 ne ga watan march 2025 2025 inda muke ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci na al'afad cikin garin gombe a wannan ƙasa ta najeriya inda jiya muna ta tattaunawa ne game da kissan annabin allah zakariya'u mun ɗauki wani kaso da yawa a ciki mun fara daga gidan imran shine kisa ta farko sannan muka gama muka shiga gidan annabin Allah zakariya muka ga yadda Allah ya bashi ɗaya haya sannan yau za mu faɗo kan ita yar imran ɗin maryam Allah ya ƙara mata yadda mu ga ita kuma a gidanta me ya faru kenan kisosi guda uku na farko mun gama da ali imran mun ga yadda Allah ya azurta su da ya maryam da abin da ta ce za a mata sannan muka ga zakariya ya ga me ya faru a kanta shi ma yi addu'a Allah ya bashi haya yanzu mun gama daga nan za mu dawo kan ita na na maryam muga ita kuma yanzu a kanta wani irin matsayi take da shi wa da girma Allah ubangiji ya bata shi ne Allah yake cewa wa iz qalatil mala'ikatu ya maryam inna Allah astafaki na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون الله سبحانه وتعالى yake cewa wa idh qalatil malaikatu wa idh qalatil malaikatu ya maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامه وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم, أقلامهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون mun dawo kamar yadda na faɗa kissa ta uku ta ita na Maryam ummuna Maryam mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam Allah yake labarta mana akan ta yake cewa وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك أنا magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne ana labarta masa aka ce wadhkur ya Muhammad katina ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam إذ قالت الملائكة lokacin da mala'iku suka yi magana suka cewa Maryam na na Maryam alaihi salam ya Maryam ya ke Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin lalle ubangiji ikhtaraki kamar yadda aka zabi mahaifinta da kakanta da zuriyar su ya zama zababbun zuriya ce hmm inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamin Allah ya zabe su to aka ce zurriyatan ba'dha min ba'd wannan yake nuna a harkar ko a harkar aure ko a harkar aure neman aure da neman hada zuriya kai kokari ka fara duba kakani kakanin baya suke to in Allah ya yarda gurin da ka tike zaka aura din bincike a kansa ba zai baka wahala ba kuma yake nuna ba shi yake nuna wanda zaka aura yanzu ba zaka bincike a kanta ba tunda Allah ya labarta mana tun daga annabi Adam fa ya dauko har ya zo ya dire kan Maryam sannan ita ma aka ce inna Allah astafaki kenan zuriya ce zababbiya gaba daya idan da hali tun daga farko har ƙarshe ka samu tsatso mai kyau ta khayyaru linutafikum duk da cewa hadisin akwai magana a kansa amma dai akwai hikinkimu a cikinsa sannan waƙi'i yana nuna lalle da lalle zuriya tun daga farkonta har ƙarshe ake bibiya sannan ka kawwana wata sabuwar zuriya da za ka yi ɗori a kai shi sa ita ma ta aka ce inna Allah astafaki ubangiji ke ma ya zaɓe ki ya ke maryam wa tahharaki ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin sannan ya fifita ki a bisa nisa'il alamin gaba daya duk matan duniya a wannan aya tana nuna mana maryam ita ce sama da su wai qalatil mala'ikatu ka tuna lokacin da mala'iku suke ga maryam inna allaha astafaki wa tahharaki ubangiji ya zabe ki kuma ya tsarkake ki wastafaki ala nisa'il alamin ya zabe ki a bisa mata na duniya dan me yasa likathrati ibadatiha saboda yawan ibadanta wa zahadatiha da gudun duniyanta wa sharafiha da daukakanta wa tuhriha da tsarki da Allah ya bata min al-aqdari wal waswas daga munanan abubuwa da waswasi na zuciya suna cewa al-waswas suna cewa al-wasawis wastafaha thaniyan marratan ba'da marra ubangiji kuma ya ƙara saka mata zabe kashi na biyu kashi na uku saboda girmanta da darjinta akan mata na duniya gaba daya maryam tana daga cikin zababbun da Allah subhanahu wata'ala ya zaba dama mata zababbu guda hudu ne a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana su sai ya ce akwai ta biyar ɗinsu wanda ita kuma da za ka tattara matan duniya da kamar wata ne da taurari wa'annan matan maryam tana gaba-gaba da su wasu suna fifita ta akan duk matan duniya wasu na cewa a'a ganin khadija ta fito cikin ƙuraishawa kuma annabi sallallahu alaihi yayi magana kan ƙuraishawa da falalan matansu da girmansu kenan khadija za ta tana gaba wasu ka ce a'a wancan na daban ne maryam ita ce kan gaba ya zo a cikin hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito daga ali ibn abi talib sayyidina ali Allah kara masa yadda yake cewa annabi ya ce min sallallahu alaihi wasallam khairu nisa'iha maryamu bintu imran mafi alkhairin a mata wacce tafi kowa daraja tafi kowa girma ita ce maryam yar imrana mahaifiyar annabi isa kenan wa khairu nisa'iha khadijatu bintu huwailid ita kuma khadija a zamaninta ko kuma wacce za ta zo ta biyu ita ce khadija bintu huwailid kaga a wannan hadisi na bukhari da muslim sai aka ba mu mafi alkhairin mata guda biyu da maryam bintu imran da kuma khadija bintu huwailid hadisi ingantacce anas ibn malik anas ibn malik yana gaya mana annabi sallallahu alaihi yana magana da Aisha hasbuka yana yana yana gaya mana darajar mata yake cewa mafi kankat a matan duniya ita ce Maryam bintu ibnatu Imran wa Khadijatu bintu Khuwailid kaga guda biyu ko wa Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da Fatima wa Asiyatu imratu Fir'aun da Asiya matar Fir'auna wannan wannan hadisin sai aka tara mana su su hudu waje guda wannan hadisin imamu tirmidhi da imamu hakim ibnu kasir yana daga cikin hadisan da ya kawo sai ya takaita a guda uku duk da cewa guda hudu shi ma ya inganta Allah ta'ala alam akwai hadisi na muawiya ibnu qurra annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbo daga babansa muawiya ibnu qurra an abi shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kamula minar rijali kathirun in kana neman mata na maza nagartattu da suka kai makura ba za ka gaji da kirgawa suna nan da yawa nagartattun mata walam yakmul minan nisa'i illa talat amma in cikakkun mata wanda suka kai daraja da falala na ƙarshe guda uku ne su su uku ne maryam bintu imran maryam bintu imran wacce take gaban mu wa asiyatu imra'atu fir'aun da asiya wa khadijatu bintu khuwail da khadija bintu khuwail kaga ba a- khuwailid ba kaga ba a kawo abin nan ba a kawo fatima ba a wannan hadisi din kaga a wancan hadisi din khadija da mamarta duka sun shigo eh fatima da mahaifiyarta duka sun shigo nan sai aka cire ta sai aka cike da aisha sai aka ce wa fadlu aishata alan nisa falalan aisha kuma a sauran matan nan in ka cire uku kenan aisha tace ta hudu anan aisha tace ta hudu anan gurin in ka cire falalar aisha akan sauran mata ita kuma ka fadli sariri ala sa'iri ta'am kamar falalan tuwo ne miyan kuka akan sauran dukkan abincin duniya mu mu hausawa ne ba tuwo za mu ce ba akwai ab- eh, ab- eh, gaskiya ne da alaran ba ko me za ka fada bahaushe ka gaya min abincin da ya fi komai a wajen bahaushe in a wajen basakwace ne sai ka ce kamar falalan dawo ne akan sauran abinci ko ba dawo za ka fada ba a wajen basakwace a wajen a wajen a wajen bare bare ba kamar tuwon burabusko ne miyar akan sauran abinci to shi yasa ni kuma a yankin mu ko kai ba shine ka fi so batun da ni shi na fi so tuwo miyan kuka mai daddawa wanda babu mai a ciki mai yaukin nan wanda ta ci citta ala gafarta malam malam kawo wanne ne zai fi tafiya to annabi sallallahu alaihi wasallam sai dauki sarid sarit abinci ne wanda suke ji da shi mai nama fatefatansu wanda balarabe yana ji da shi akan sauran abinci to annabi ya nuna aisha haka take haka girmanta yake kenan dai mata yanzu idan ka ɗauki samari matan da suke da girma da daraja a duniya guda biyar ne maryam bintu imran ita ce take gaba maryam ita ce a gaba da kowace إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين سأل الله سبحانه وتعالى كتوا يا مريم يا كي مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين يا مريم كي قنوتي ga ubangijinki oqunuti ki qunuti ga ubangijinki me ake nufi da oqunuti ibnu kathir karkashin fadin Allah ta ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar rakin yake cewa ammal qunutu amma al qunutu qunuti din nan da aka fada fa huwa ta'a fi khushu'in shine bin Allah a cikin nutsuwa a dukkan ibadanka ruku'inka da sujudinka kamar da Allah ya fada ballahu ma fi samawati wal ardi kullun lahu qanitun mujahid yake cewa kanat maryamu alayhi salam taqumu ta kasance tana tashi tunda an ce okunuti ta kasance tana tashi hatta ta tawarrama ka'abaha har abin nan kafafunta su kumbura su tsatsage saboda tsantsan ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ta tafattaru qadama kafarsa shi ma take yi sai yake cewa wal qunutu abinda ake nufi da qunuti huwa tulur ruku'i fi salah shine tsantsan tsayuwa da ruku'i da sujudi a cikin sallah imtithalan liqaulihi ta'ala maryam tana haka ne saboda fadin Allah madaukakin sarki ya maryamu qunuti li rabbiki inji mujahid kenan tsayuwa mai tsawo bin Allah da kushu'i shine alqunuti hasan al-basri yake ta ubudi rabbiki ki bauta ubudi ubudi li rabbiki ki bauta ga ubangijinki wasjudi warka ima'ar raki'ina ai kuni minhum ki zama cikin masu ruku'i da qunuti shi ake nufi da uqunuti ya maryamu qunuti lillahi qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina wa ay wasalli wa kuni ma'al khashi'ina al abidin musallin wannan shine ubangiji ya mata umarni wasu malamai suka ce su a wajen annabi isa sallar su sujjada ake fara yi sannan ayi ruku'i to da Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina mun gani saboda su a nan wajen alwawu ko kuma tana tana fa'idantar da tartib duk da cewa kuma a larabci ba haka bane ba a larabci wannan atafi da ake baya fa'idantar da tartibi zaka iya cewa ra'aitu amran wa zaidan amma kana nufin zaidu ka fara gani sannan kaga amr zaka amma sai ka ce ra'aitu amran wa zaidan baya fa'idantar da tartibi su da aka duka sallolin mutane da annabawa rukuyi ake farawa kafin sujudi sabanin wa'incan wanda suka yi aiki da tartib al-lughawi suka fitar da suka yi istinbadin cewa su sujjada ake farawa kafin rukuyi ya maryam quti rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'ina zalika min anba'il ghaibi yanzu zance ya dawo kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dama shi aka fada wadhkur iz qalatil mala'ikatu ya maryam da shi ake magana dama to sai aka dawo kan annabi aka ce ya kai annabi ka sani fa zalika min anba'il ghaibi duk abin da muka gaya maka nan kake fada gaibu ne kai kuma baka san gaibu ba zalika min anba'il ghaib nuhihi ilayka wahayi muka yi maka ba dan mun ma wahayi ba wallahi da ba za ka sani ba dan kai baka san gaibu ba zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayk wa ma kunta ladaihim baka gurin yuzilquna akalamahum lokacin da suke jefa alƙalaminsu ayyuhum ya fulu maryam suna yin ƙuri'a wane ne zai je ya yi renon maryam wa makuntar jahim idiyar ba ka nan ma sanda musun ya fara har ya kai da sai an yi ƙuri'a ɗin don musu ne tashi mai ɗumbin yawa duk baka gurin aka yi wannan abu me ya faru aka kawo mana maganan alƙalami da maganan ƙuri'a da maganan musu har ana labarta annabi ai baka nan wannan gaibu ne muka sanar da kai na farko domin a ƙara jan hankalin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san babban girma da ubangiji ya bashi shine girma na annabta an tara duk duniya ba abinda suka sani amma shi yanzu ana sanar da shi shine mai ba mutane labari a ƙara nuna mana girman annabinmu a ƙara nuna mana gaskiyar annabinmu a ƙara nuna mana gaskiyan ƙur'aninmu wa'annan kiristoci da suke gaban annabi aka saukar da ayoyin nan su san fa annabi bai san da labarin nan ba ubangiji ne gaya masa don a san daga gurin Allah ne ba shi yake fada ba mu kuma mu san cewa annabi bai san gaibu ba sai abin da Allah ya sanar da shi zalika min anba'il ghaib wannan gaibu ne nuhihi ilaik muka maka wahayi wa ma kunta ladaihim baka gurin istilquna akalamahum lokacin da suka je su yi ƙuri'a ayyuhum yakfulu maryam wa zai dauki maryam ya rene ta saboda kowa yana neman wannan ladan mareniya mareniya kowa yana so ya ga yayi wa ma kunta ladayhim idh yaqtasimun baka nan kuma sanda ake ta musu ni zan dauke ta mu za mu dauke ta to kowa ya fadi falalansa mu ga falalan mu ku ga falalan zan so na ga mana falalolin ku ga yadda ake rikon marayu a zamanin annabi Isa da yan baya wannan ayar tana nuna annabi san gaibu ba kuma galibi idan Allah ya labarta annabi wasu labarukan yan baya sai Allah ya ce gaibu ne fa baka sani ba kamar yadda cikin suratul hud alaran ba suratul hud da Allah ya bashi kissan annabi nuhu nabiyullahi nuh ya labata masa gaba daya sai ya ce tilka min anba'il ghaib
tilka min anba'il ghaib nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha فاصبر إن العاقبة للمتقين الله سبحانه وتعالى yake ce masa tilka bayan an bashi kissan annabi nuh tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk wannan fa labarun gaibu ne muka baka wahayi kaga annabi bai san gaibu ba nan yanzu a Maryam an fada zalika min anba'il ghaib can kuma aka ce tilka wancan labarin min anba'il ghaib nuhiha ilayka ma kunta ta'lamu anta wala qaumuka min qabli hadha da kai da mutanenka ba wanda ya san labarin nan ba dan mun gaya maka ba fasbir kai hakuri fasbir kai hakuri innal aqibata lil muttaqin lallai makoma mai kyau tana ga masu tsoron Allah subhanahu wataala haka a cikin suratul hud din the same thing yace wa kullan naqsu alayka min anba'il ghaib min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi alhaq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin duka aka nuna masa shi ma labari ne aka bashi dan a kwantar masa da hankali amma da bai san labarin nan ba wani waje a suratu yusuf bayan an gama kissan annabi yusuf mai Allah ya faɗa a ramma zalika shi ma zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayhi وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين kaga kisan annabin Allah Yusuf Allah yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka kamar yadda aka fara a wajen kisan na na Maryam wannan labarukan gaibu ne baka san su ba annabi bai san gaibu ba ba a aiko shi ma aka yi ba aka ce ka je ga mutane ban san gaibu ba qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba wal ardi al ghaiba illa Allah ka ga musu babu wanda ya san gaibun sama da ƙasa sai Allah shi kadai man fis samawati wa man fil ardi al ghaib illa Allah babu wanda ya sani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce kul ka gaya musu la amliku la amliku nafsi la amliku li nafsi naf'an wala darra walau kuntu a'lamu al-ghaiba ka gaya musu wal illa ma sha Allah ka gaya musu bazan iya amfana da kaina ba kuma bazan iya tunkuda cuta da za ta zo min ba in dai Allah ya nufe ni da ita walau kuntu a'lamu al-ghaib da na san gaibu laksaktartu min al-khair annabi ya nuna bai san gaibu ba haka maganar tashin alkiyama ya salunaka ani sa'ata al-yawma mursaha kul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat bis samawati wal ardi la ya'tiha illa la ta'tiha illa la ta'tikum illa baqta yasalunaka ka annaka afiyun anha suna tambayin ka bai sani ba yasalunaka ani sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha Allah ne kawai ya sani kai baka sani ba tunan ma aka ce zalika min anba'i ghaibi ruhi ilaik wama kunta ladayhim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun baka gurin lokacin da suke makirce makircen su game da kashe annabi yusuf da sauransu duk baka gurin da abin da za a yi amma muka baka labari yanzu muka sanar da kai wani waje Allah dama ya faɗa baya fito da gaibunsa ga kowa alarabba can cikin suratul jinni karshe-karshe mai Allah ya ce alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai suwa illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah subhanahu wataala yake cewa alimul ghaibi wash shahadati ko alimul ghaibi fala yuthiru ala ghaibihi ahada Allah shi ne masanin gaibi baya baya fitowa gaibinsa ya gaya wa kowane mutum ɗaya illa man yuta zabir rasuli sai dai wanda Allah ya zaba na daga manzanni sai ya ba su wani kaso na gaibu na wani abu ɗan ƙanƙani kamar yadda zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilai Allah ya iya sanar da mutum da gaibinsa wa wasu annabawa min rasul zai iya sanar da su Allah ubankin cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilai wa ma kunta ladaihim ith yulquna aqlamahum ai kai annabi baka nan lokacin da annabi zakariya wa ma kunta ladaihim ya muhammad inda inda zakariya wa qaumihi lokacin a wajen zakariya da mutanansa baka nan hina qara'u fi sha'ani maryam lokacin da suka je suka yi ƙuri'a a al'amarin maryam lokacin da mahaifin maryam ya rasu maryam gata an aife ta yanzu ta zo duniya tana karama kuma an ce an ba da ita za ta je ta yi ta hidiman Allah a masallaci za ta yi ta aiki to yanzu kowa so yake aikin da za ta yi a masallacin nan da hidiman da za ta yi a masallacin nan a ce akwai ladansa a ciki akwai kasonsa ‘yar liman ne fa mareniyar gidan liman ne to wannan bari ku ji inda rigimar ta taso annabi zakari ya ce ni fa ni nake auren yatta duk da cewa imam lubagawi ya kawo cewa ni nake auren ummanta amma ya shine kamar yadda muka yi tarjihi jiya ni nake auren yatta ni na fi cancanta da na karbe ta wasu ma suna cewa wasu mutanen ba su ma gane annabi zakariya annabi ba ne sai da aka yi wannan abin annabsanta su fito ta nuna shi zai ɗauke ta su kuma jama'ar gari suka zo suka ce mu kuma 'yar limaminmu ne fa haka muke yayan limamai yanzu in liman ya rasu gidansa ma mantawa ake yi a wasu guraren alhamdulillah wasu guraren wasu guraren ana kula da limamai ana kula da jagororinmu idan baya raye kaga ba a bari iyalansa a san halin da suke ciki a wasu gurare suna da wannan kokari amma wasu wasu gurare fa liman din ma yana raye ma ana ta hasada da shi ana hasada da yan gidansa idan ya rasu a zuwa dama ina ake wannan to suka ce ƴaƴan liman ne mai kula da mu ba mutumin da ya cancanci su kula da 'ya'yansa irin mu da ya ja mu sallah ya koyar da mu sallah ya koyar da mu ibada sai rikici ya kaure sai ubangiji ya aiko musu da sako akan su tafi bakin kogi kogin urdun kogin jordan aje a ɗauki alƙalamin da kowa yake rubuta a taura gardawa kenan ko kowane gardi ya zo da alƙalaminsa na rubuta a taura ya zo ya jefa shi a kogi in an jefa a kogi duk wanda alƙalaminsa ya tsaya shi ne kawai zai ɗauki maryam shi kenan sai aka zo kowa yana jefa nasa kana jefa sai kawai ruwa ya ɗauke shi kawai ya gaba da shi annabi zakariya eh annabi eh zakariya ba annabi zakariya yana jefa nasa kawai sai ya tsaya cak kawai ya tsaya haka yake motsawa yana tsaye a gurin eh kai sa'a eh kai sa'a eh kai sa'a aka dauke shi aka bashi maryam وما كنت لديهم إذ يلقون أقلهم أيهم يقتل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون لوكacin da ake musun ma na farko baka nan kaga nan an gabatar da ƙuri'a din kafin a gabatar da musu din shi annabi zakariya sai ya dauke ta da wannan ƙuri'a din daga Allah to wane ne yazo yace su je su yi ƙuri'a din shi annabi zakariya ne ko wani mutum ne shi ma akwai wani annabin a lokacin kun san bani isra'ila akwai annabawa kaca kaca a cikin gida ma sai ka samu ga annabin da Allah ya fitar sunansa kuma akwai wani karamin annabi yana ciki yana ciki su suna da su da yawa kamar yadda a cikin wace wancan gidan akwai malam wancan gidan akwai malam wancan gidan akwai barista wancan haka annabawan suke almuhim dai an samu hakan kuma an yi ƙuri'a din imamul qurtubi Allah ya masa rahama kun san shi malamin fikihu ne shi yasa shi qur'anin tafsirin qur'anin sama ahka jami'ul ahkamil qur'an ne karkashin nan gurin sai ce akwai mas'ala ta fiqh malaman mu na malikiya sun kafa dalili da wannan ayar cewa ya halatta a duk abin da ya shiga mutane duhu abu biyu ko uku aka kasa zaben guda daya to ayi ƙuri'a ayi ƙuri'a wannan fa idan an samu nagartattun abubuwa ake fada da nan anan ake ƙuri'a so da aka yanzu ƙuri'ar mu ta democracy aikin banza ne yadda ake so zababban zababbu ake so a yi ƙuri'a da su eh ya ake yi in za a yi abu na ƙuri'a ya ake yin za mu fitar da gwamna sai a watsa dukkan anguwanni da garuruwa a ce coci-coci in har suna cikin masu zaɓe a shari'a islamiyya kenan za a ce dukkan masallatai a bi a zaɓo nagartattun mutane mutum biyar-biyar haka dai masallaci nan ake samu mutane kirki aiko abi a zabo mutane biyar biyar ina mai anguwa ina dagaci ina hakimi ku hadu da limamai da malaman gari a zauna a tace mutum biyar wanda sun san boko sun san qur'ani sun san Allah suna da ibada ba a taba sanin su da cuta da rashin mutunci ba sai su zabo mutum biyar duk gari fa ayi duk masallacin gari ayi duk garin sai a hadu to sai a ce dukkan masallaci kuma kowa a je a haɗu a farfajiya guda ɗaya kowane masallaci ya fi da mutum ɗaya mutum biyar biyar ɗinnan su fi da mutum ɗaya ɗaya ɗaya nasarawa masallacinta ta fi da mutum biyar biyar kowane masallaci ta fi da mutum ɗaya ɗaya ɗaya a cikin biyar biyar ɗinnan to mutum ɗaya ɗaya nan sai a tura su stadium su ne na za su wakilci gombe shangon ma ta yi na faɗa ta yi bajoga ta yi dukku ta yi sauran lokacin gwamnati ɗin ta yi da ban faɗi sunansu ba yamal hude ba ta yi kwami ta yi ba duk yanzu an fito a cikin biyar-biyar masallaci sun fi da daɗaya anguwa ta fi da daɗaya-daɗaya local government sun haɗu sun fi da daɗaya yanzu an haɗu wayan na daɗaya-daɗayan biyar-biyar don an haɗa su a waje guda sai a ce to dukkansu kuma a fitar da daɗaya-daɗaya an gani yanzu gombe local government ta tura kamar mutum biyar to in an haɗu biyar biyar biyar ɗin sun haɗu sai a ce dukkansu kowanne ya haɗu ya fitar da ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya za mu sami mutum nawa kenan mutum goma sha ɗaya a cikin mutum goma sha ɗayan nan sai a ce to su je su sake tantance tantancicen cikinsu su fitar mana da mutum uku sai a fitar da mutum uku sai a ce jama'ar gari yanzu ga mutum uku ku kuma ku je ku yi ƙuri'a wanda ya fi ƙuri'a shine gwamnan don Allah za a bani zaɓen tumun dare to a ukun nan dole sai wani ya ce ni wannan nake so wannan ce shi wannan nake so wannan ce ni wannan nake so to a cikin ukun sai ayi zabe in ukun gaba ɗaya suka haɗu suka ce wane ya fi mu cancanta to duk gari fa sun yarda shine gwamna amma in an samu tababa kamar yadda aka samu lokacin sayyidina Umar da ya fidda mutum shida mutum shidan nan uku suka janye suka rage uku ukun nan Abdurrahman bin Auf yake cewa na yadda ko kun fi ni amma ku biyun akwai wanda zai tanazuli duka da Usaina Usman da Sayyidina Ali kowa bai ce komai ba suna so hukunci yayi hukunci ba wai dan suna son mulkin ba fa dan suna so su bi khalifanci da musulunci sai ce to ku banni ni zan zagaya na gane wanda yafi sai ya tafi yayi ƙuri'a sai tara wanda aka fi cewa shi yafi sai ya dauka wanda kuma in ka zo yin ƙuri'a kai zaka duba hanyar da zaka bi shin ka bi hanyar waɗanda suka fi yawa ne shin ka dauki kwandala ne da a lokacin zai ce bari dauki kwandala in wurga a'a to amma shi yana da yana da karina shine sahabbai suna raye za su iya faɗan bayani akan kowa har ya ga wane ne result ɗin sai fi yawa amma yin abu iri ɗaya ne fili ne guda biyu mutum biyu suka zo wannan ya ce a ni na ɗan wancan wancan ce shi kenan ni kuma wannan ya min to nan ba ƙuri'a ana ƙuri'a ne an samu ta babu wani ce ni na gabar nake so ni ma ce ni ma na gabar nake so to nan sai a ce sai a yi ƙuri'a to wannan ƙuri'an tana nan a shari'ar mu a mazhabar mu ta malikiya da shafi'iyya da hanabila yana nan dalilanmu suna da yawa zan faɗe su a gurguje dalili na farko na faɗi a inda ake yin ƙuri'a a ina ne ake yin ƙuri'a a abubuwan da ba za su rabu ba in abu zai rabu babu ƙuri'a a kansa dalilai akai imamul qurtubi yace ibnul munzir ya ce kusan ijma'i ne halaccin yin ƙuri'a in abu biyu suka shiga duhu dalilai akan haka imamul bukari ya yi tarjama yake cewa babul ƙur'ati fil mushkilati babin halaccin ƙuri'a in abu an samu mushkila a cikinsu da faɗin allah maɗaukin sarki istilquna aqlamahum ayyuhum yakful maryam sai kafa dalili da ayan take gaban mu sai ya kawo hadisin nu'man ibn bashir bashir da yake nuna maka halaccin yin ƙuri'a menene hadisin nu'man ibn bashir annabi ke cewa matalul qa'imi ala hududillah misalin mutumin da yake bin allah malami mai karantarwa da mabiya da mutane masu karantarwa kamathil qaumin wal waqi'i fiha da kuma mutumin da yake saban allah misalin guda biyu dinnan masu bin allah da masu saban allah kamatsali kaumin istahamu ala safinatin kaman mutum biyu ne suka yi ƙuri'a akan jirgin ruwa kwale-kwale za a hau kwale-kwale wa zai hau sama wa zai hau ƙasa aka rasa kowa ya ce sama yake so sai aka ce to a naɗa takardu wanda ya ɗau yes sama wanda ya ɗau no ƙasa aka naɗa hamsin sama hamsin ƙasa dama jirgin mutum ɗari yake ɗauka masu sama suka gama ɗaukar samansu masu ƙasa suka ɗau ƙasa an shiga jirgin kwale-kwale kaga annabi ne ke bamu wannan misali ɗin kenan akwai halaccin yin ƙuri'a an shiga kwale-kwale 'yan sama 'yan ƙasa in za su ɗabi ruwa babu ruwa ta ƙasa babu kan famfo a ƙasa sai sun hau sama sannan a jawo musu ruwa su sauko da shi ƙasa sai suka fahimci kawai su suna takura mutanen saman nan sun bi su suna damunsu suna damunsu sai suka ce kai 'yan sama maimakon mu ke damunku in allah yadda ba za mu ƙara hauwa sama ɗaukar ruwa ba za mu fuda jirgin ta ƙasa mu ma kawai ruwan ya shigo mana fiya don Allah na saman nan idan suka bar su aka fasa ƙasa akwai wanda zai saura a jirgin dukka za su halaka sai annabi sallallahu alaihi wasallam in na sama ba su tsaya sun yi ta wa'azi sun yi ta roƙo sun hana wayannan ba har jirgin nan ya sauka ba duk za a mutu to na saman nan sune malamai masu yin wa'azi na ƙasan nan sune masu barna malamai in ba ku tashi kun yi wa'azi ba duk duniya za ta lalace har ku sai ya ci barnar ga wani hadisin ya tabbatar mana me ƙuri'a da malamai kenan da iyaye da sarakuna da shugabanni wannan ke nuna mana akwai ƙuri'a haka hadisin ummul ala Uthman ibn Mat'un ko kuma bari mu dauko hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Aisha Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha take cewa idan Annabi zai yi tafiya yana yin ƙuri'a a tsakanin matansa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi ƙuri'a in zai tafiya ko zai ce ku zo a yi ƙuri'a sai a jefa duk wacce ta ɗauki yes sai ce to shirya da ke za a tafi kun ga wata tafiya an zo ita kan an cire ta ko sai a yi wa waɗanda ba tafi da su ba ƙuri'a ke ma yanzu in kinci ya a jefi gefe wasu ma an zo ya yi ta ƙuri'a haka annabi yake sallallahu alaihi wa sallam mazhabar mu ta malikiya ta ce to wannan fa kun ji an ce annabi sallallahu alaihi wa sallam amma kai kai in ka zo yin tafiya abinda za ka yi ba ƙuri'a za ka yi ba ka duba wacce ta fi daidai da abin da za ka je ka yi mu a matabar mu na malikiya wannan magana ce mai kyau tsoron allah ka kuma zai sa ka duba daidai da abin da za ka je ka yi uncle kabo matansa biyu ɗayar yar maiduguri ce ɗayar kuma yar yola ce za a haru ko babarbariya da fulatana sai tafiya ta taso masa yana da workshop a cikin maiduguri yanzu sai a ce ƙuri'a za a yi in yar yola ta ci dole da za ta fi alhalin wannan yar maidugurin shekaranta ɗaya ba su samu sun je ganin gida ba malikiya suka ce sai ka duba abin da ya fi maslaha da tafiyanka sai ka tafi da ita ko kuma kai a gidanka ka san in kai rashin lafiya ga matar da tafi kula da kai sai yanzu ka zo yin tafiya kuma baka gama warkewa ba sai kai ƙuri'a wacce a rashin lafiyanka ba ta bata iya bata iya kula da kai sosai ba sai ƙuri'a ya faɗo kanta haka zaka yayi ta gaje ta karasa ka can sai ka duba wacce tafi kula da kai ta iya bada magani wata ilma nurse ce to sai ka ɗauke ta wannan bayanin malikiyan yana da kyau amma maza ku ji tsoron Allah ai aiki da tsoron Allah a nan gurin so da akwai ƙuri'a hanafiya suna ga babu maganar ƙuri'a suka yi ta maganganu amma dai magana fi inganci shine akwai ƙuri'a karkashin wannan ayar da take gaban mu wa ma kunta ladaihim ith yaftasimun ya maryamu quniti li rabbiki ko haka ne gaban wajen ko wa qalatil malaikatu يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يقول مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون سيمي نعم نعم شيني أنا كتنبيع
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين الله سبحانه وتعالى يتي إذ قالت الملائكة har yanzu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sake tunawa id qalatil malaikatu lokacin da malaika suka yi magana da Maryam tana ji ya Maryam suka ce yake Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalimatin min Allah yana miki albishir da da kalima ne min u min wannan lil'ibtida ba tab'idiyya ba min bu wadkhul kalimatin ya maryamu inna allaha bashiruki kalimatin min yubashiruki bi waladin allah ne miki albishir zai baki da yakunu wujuduhu bi kalimatin sajiran bi sajiratin min allah zai faru ne daga wata kalima sajiratin min allah al-ibtida wa huwa kun fayakun daga an ce kun kawai zai faru wai da Allah fara inda matsala Isa za mu same ta a gaba inda matsala Isa inda Allah ka matsala Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to da wannan zai faru ismuhu almasihu Isa ibn Maryam sunansa almasihu har an bai suna ma Isa kuma ibn Maryam dan Maryam nisba zuwa ga mahaifiyarsa saboda ba shi da ba shi da ba shi da ba shi da baba wannan abin nan a wajen a wajen isar da sako musamman a ciyori idan a ciyori ne ana farowa daga simplest to the complex suka ce a practical kuma a fara daga complex to the simplest in aka baka complex a practical lokacin da aka zo simplest za ka sha wahala ba amma a ciyori ta fara daga simplest shi sa a nan gurin subhanahu wata'ala ya kawo mana annabi zakariya ya tsufa matarsa ta tsufa ba ta aihuwa amma allah ya ba su da wani ai simplest ne compared to wannan wannan kuma ba aure ba ta san ɗa namiji ba babu uba amma Allah ya bada da aka baka a ciyori aka baka complex ga kuma can na kankat shi kuma ba uwa ba uba ɗin to Allah subhanahu wataala zai baki ɗa wannan ɗan wajihan fi duniya wal akhira yana da daraja yana da girma yana da matsayi a duniya wal akhirah a lahira kuma minal muƙarrabi yana daga cikin na kusa da ni yana daga cikin manya wanda suke kusa da Allah wannan shine albishir da aka yi masa sannan a duniyan nan wa yukallimun nasa zai kewa mutane magana fil mahadi tun yana cikin majanyi ranar da kika haife shi wa kahlan haka lokacin da ya manyanta sannan kuma waminas salihina yana daga cikin mutanen kwarai kai ta addu'a kai ita kokarin bin Allah har ka zama ka samu tambarin salihin bawa Allah ya baka minas salihina in ka shiga wallahi kana bacci Allah yana rubuta maka lada in ka ba salihi ba kana bacci amma ka zama dan iska wala zunubi za a yi ta rubuta maka amma ka zama mutumin kirki kana kwance ka samu jam'i baka samu jam'i ba kana gidanka ana kuma bayan Allah suna ma addu'a kuma ana kai maka attahiyatu lillahi الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك السلام عليك waye kenan annabi ayyuhan nabiyyu assalamu alaina wa ala ibadillahi kana kwance inda kai salihin nan ne ana rubuta maka wa ala kullum masu sallah nafila ne farilla ne sai an yi maka addu'a wa ala ibadillahi salihina wa ala ibadillahi kowa bawon Allah ne aiki amma sai kace in ba har banda yin iskan as-salihina wa min as-salihin annabi isa yana daga cikin salihai uwar a kwantar miki da hankali wa yukallimu an-nasa fil mahdi wa kahalan wa min as-salihin nan gurin an ce yukallimu an-nasa amma ba ga ya mana ya ake ya zai magana da mutanen ba can suratul maryam sai Allah ya ga ya mana aka ce fa asharat ilayhi
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا كاغا ويكلم الناس في المهد وكهلا ويكلم الناس في المهد وكهلا زي ما قال متاني ينا تكين مجني wakahala haka in ya tsufa in ya girma ya manyanta zai ta yin maganganu isar da sako shi yasa lokacin da jama'a suka ganta da ɗa bayan ta aihu ɗin suka zo suka yi magana fa shara tilai ita ce ku yi magana da shi ba da ni ba ina kika samu ɗa ba ki taɓa kaza ba ba ki taɓa kaza ba ki da kaza ba ki da kaza kawai suna so su ce mata mutumiyar banza san yahudawa da abin nan 'ya'yan banza ne fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiya kawai sai fara magana inni abdullah ni bawan Allah ne atani alkitab waj'alani nabiyyan Allah ya ban littafi kuma ya sa ni annabi ne waj'alani mubarakan aina ma kuntu kuma ni mai albarka ne duk inda nake wa barran bi walidai bi walidati ni wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya akwai sallah akwai zakka matukar ina raye abin da zan yi ta yi kenan kuma ku yi kiristocin suna yi wabarran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya waye isa sai wanda Allah ya ce ya fada kai san suka ce aminci ya tabbata gare ni wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya zalika isa ibn maryam wannan shine maganar da zai yi qaulul haqqi alladhi fihi قال الحق الذي فيه يمترون قالت ربي أنا يكون لي ولد يا الله يا ذا أين سامد آه ولم يمسسني بشر با وند يتبع كسانتانا قال كذلك الله يخلق ما يشاء كتي حكا أبنجدين كي زي يكي هالتن أبن دي قداما إذا قضى أمرا إن ينفن أبو فإنما يقول له كن فيكون زي تي مسا فاروني كوي سي فارو innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun mu haka al'amarin mu yake inji Allah in muna son abu kawai mu ce faru sai ya faru haka Allah zai baki daki kwantar da hankalinki wa ya'allimuhu alkitaba wal hikma Allah zai sanar da shi littafin at-taura da abin nan littafi shine linjila wal hikma sannan kuma za a bashi wasu hikinkimu da zai fassara wannan linjila din wat taurata da at-taura wal injil da kuma linjila duk wannan za a bashi hal a tauradin sai ya iya domin za mu zo mu samu a gaba uhilla lakum ba'da alladhi harrama alaykum zan halatta muku abin da an haramta muku a baya kenan akwai ya san at-taura an sanar da shi abin da aka haramta ba'd alladhi hurrima alaykum sannan wa rasulan ila bani isra'il mun karanta wa ya'lamu al-kitaba wal hikma na'am
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
Allah subhanahu wataala yake gaya mana daga bakin Annabi Isa yake cewa Annabi Isa ya ce musu kuma rasulan ila bani Isra'il Allah zai saka shi yana gaya wa Maryam kai wa rasulan ila bani Isra'il kuma zai zama manzo zuwa ga banu Isra'ila qa'ilan lahum anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum zai ce musu nazo muku da aya daga wajen ubangijinku akai jitukum bi alamatin min rabbikum tuhaqqiqu qawli wanda zata tabbatar da abin da nake gaya muku wa tusaddiqu khabari wanda zata gaskata muku abin da nake labarta muku cewa ni manzo ne daga wajen Allah sannan anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idnillah sannan ni akhluqu lakum min at-tini zan ke muku abin nan usawwir lakum min at-tin zan ke muku me zan kira shi abin da yara suke yi din nan zan zan zan zan kwaba muku zan kwaba kasa to zan kera muku zan muku sura na tsuntsu ko ta rubutu ne ko ta laka ne muqaddaran ala shakl at-tayr kawai na kaddara shi kamar tsuntsu ne fa an fuku fihi da dan kura shi kawai fa yakunu taran bi idnillah sai kaga ya samu rai kawai ya tashi ya zama tsuntsu da izinin Allah subhanahu wataala kaga sai ce bi idnillah fa an fuku fihi fa yakunu tayran bi idnillah nan wajen fa yakunu tayran din nan fa an fuku fihi fa yakunu tayran bi idnillah an karanta shi ka hay'ati at-tayri ka hay'ati at-tayri fa an fuku fihi fa yakunu tayran bi idnillah yana da qira'o'i guda uku fa'amfuku fihi ka hai'ati tsairi fa ya kunu ta'iran wannan na ɗaya kenan fa'amfuku fihi ka hai'ati tsairi fa ya kunu ta'iran sannan kuma ka hai'ati tsairi fa ya kunu ta'iran ka hai'ati ta'iri fa ya kunu ta'iran su ne guda uku barin sake maimaita su fa'amfuku fihi ka hai'ati ta'iri fa ya kunu ta'iran ka hai'ati ta'iri fa ya kunu ta'iran na biyu ka hayati tsairi fai kunu ta'iran namu na gaban muku ka hayati tsairi fai kunu ta'iran su ne guda uku kowanne akwai wajahinsa kowanne akwai wajahinsa na fassara to zan zo na yi muku haka in zo in yi sura na tsuntsu ko kuma in kaddara cewa tsuntsu ne in fura in ce zama tsuntsu kawai ya tashi ya zama tsuntsu wannan cikin abin da Allah ya ba abin da Annabi Isa zai kenan wa ubriqul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah sannan ina tada al akmaha man yuladu a'ma mutum ya tashi makahu wa man bihi da'ul baras da wanda yake da ciwon kuturta duk idan suna da shi ko haka aka haife shi ko yake in na taba shi zai warke kai wa uhyil mauta bi idnillah ni mutum ma in ya mutu in kuna bukatan wani information back off yanzu zan tashe shi ya baku information sai ya koma in ya ga dama in ka kuna so ya tazarce ma ya ci gaba har lokacin mutuwan sai ya zo duk Allah ya bani wannan kai bari ku sani ma wa unabbiukum bima ta'kuluna yanzu nan duk kowa in yana so in ga masa me ya ci yawa in ma akwai masar da aka sata zan ga muku wanda ya ci masar wa ma tadakhiruna fi buyutikum kuna nan duk abin da kuka koye a gidanku masu hoarding masu ɓoye abinci masu tonar zabuwa efcc ta zo ta same ni ni annabi isa duk zan gaya muku wanda suka ɓoye kuɗi da dala da abinci duk za a je abu da ya fito da shi shi ne wa matar da kiri na fi buyutiku abinda ba ci za ku yi ba haka kawai ku je ku ɓoye duk zan ba ku labari ina wannan zamanin a ce yana nan ta gada najeriya mun huta duk inda efcc ta tashi an saci kudin najeriya an ɓoye kayan abinci ya yi tsada talaka yana shan wahala annabi isa sai ta yin bayani kawai kudin gwamnati da aka sata duk zai maku bayani su ba sun sani fa ya ce duk zan fada inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin amma fa aya ce a gare ku in kun yi imani duk wannan Allah ya bani kuma duk ya musu kuma wallahi sun yi imani na'am wa musaddiqan
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون inna Allah rabbi wa rabbi إن الله ربي وربكم فاعبدوه na'am هذا صراط مستقيم Allah subhanahu wataala yake cewa musaddiqan lima bayna yadayya kuma ni annabi Isa an aiko ni ne ina gaskata abin da yazo kafin ni gaskiya dama bin bayan gaskiya take yi wajidkum muqarraran wa mukhbiran bi sidqi ma qabli duk abin da ke baya na zan labarta muku shi gaskiya ne min at-taurati daga taura da aka at-taura da aka aiko annabi Musa da ita musaddiqan lima bayyana yadayya min at-taurati sannan wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum kuma ni nazo in haramta muku wani abu da aka ha- in halatta muku wani abu da aka haramta muku a baya wannan ya nuna cewa zu- kafin zuwan annabi Isa suna kan addinin annabi Musa ne so da haka zan halatta muku wasu da yawa da abubuwan da an haramta muku a can baya kaga kenan ya zo rahama a gare su wasu malamai suka ce wanda yake nuna annabi isa da ya zo an soke duk abin da ya zo bayansa wasu malamai suka ce a a an soke wasu ne wasu kuma ya zartar an ci gaba da su saboda ba a zallari hurrima alaikum ne kamar wasu naman da aka haramta musu kamar kitse wa min allazani allazina hadu haramna alaihim kullu dhi dhufrin wa min al-baqri wal ghanami haramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma aw al-hawaya aw ma tala bi azm zalika zinahum bi baghihim wayan abubuwan da aka haramta wasu yaso duk ya halatta musu Allah ya halatta masa da harcensa a cikin littafinsa aka soke wani kaso ko kuma aka canja wani hukunci na wancan littafi din sannan waji'tukum bi ayatin min rabbikum na zan zo muku da ayo daga wajen ubangijinku kamar ta da matattu kamar warkar da makaho kamar bebe da kurma a tashe su kamar in kun ci abinci in gaya muku mai kuka ci kamar in wani abu naku ya bata zan gaya muku ga inda yake abubuwan da kuka ajiye a gida ko kasa gane shi duk zan gaya muku ga inda yake je ka daga filo karkashin filo ka saka shi inna allaha rabbi wa rabbukum domin ubangiji shine ubangiji na ubangijinku hada siratun mustaqim wannan ita ce tafarki madaidaiciya ku haukanta فلما أحس عيسى منهم الكفر
فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين فلما أحس عيسى منهم الكفر لوكتن ده النبي عيسى يغانو وجد عيسى من بني إسرائيل يج- يج- يج- يسامو يفهمت بنو إسرائيل sun kafirce suna shirin za su kashe shi kenan akwai doguwar kissa da imamul bagawai ya kawo galibin kaga ibnu kasir ya cashafe irin wayannan to zaka samu bai nitso da su ba isra'iliyat ne domin a galibi annabawa sun zo ana koransu daga garin su to annabi isa an kore shi shi da mahaifiyarsa ta dauke shi subhanallah suka bar garin aka addabe shi aka yi nufin kashe shi to lokacin da ya fahimci duk wayannan abun an zo ya samu wasu daga cikin sahabbansa wanda sun yi imani da shi ya ci gaba a lokacin koransa yana tafiya yana wa'azi sai ya ƙara mabiya masu na gaskiya wanda imam bugawi ya kawo yadda abin ya faru ya je ga wani gari inda aka sauke su wani mutumin kirki ya sauke su a garin akwai wani azzalimin sarki wannan azzalimin sarkin dole yau in ka ci abinci a gidanka gobe na gidansa ne in baka kawo ba a maka azaba a maka ukuba gidan da aka saukar da annabi isa ya zamana ranar da zai kai abinci babu kayan abincin da zai kai hankalinsa ya tashi maryam ta tambayi matar gidan mai anaga mai gidan kewa hankalinsa a tashi ce ai ba abin da zai kai ne a'a ki zo ɗana annabin allah ne bawan allah ne yana yin addu'a ya yi addu'a aka samu abinci aka kai wa sarki sarki ya je ya ji ɗanɗanon giya amma bai taɓa shan irin giyan nan a duniya ba kai kasan daga nan kasan da matsala ina aka samu wannan giyan yace giyan gari kaza ne yace ai na san giyan gari kaza ba irin ta wannan garin bane kai ka ga min gaskiya yadda aka yi ka samu yace ai muna da wani bawan Allah mai yin addu'a shi yayi addu'an nan da ban samu abinci ba aka yi ka samu wannan abincin sai yace ai inde mai addu'a ne ai to akwai dana da ya mutu wa uhil mauta bi idnillah akwai dana ina son sa aka kira annabi Isa to zaka yi wannan dan nawa addu'a yace a'a ba zan maka addu'a ba domin yana tattare da sharri kaga Allah ya sanar da shi kenan ko yana tattare da sharri in an tashe shi zai zama ajalinka za a zama kaza ta ni dai kamun yayi wada addu'a sai ga da ya tashi jama'ar gari akai Isa dai doguwa Isra'iliya har annabi Isa ya samu yayi wasu wa'azi suka karbi wa'azinsa bayan da yana da wasu to da bala'i ya kai bala'i ana neman annabi Isa za a kashe shi wayannan mutanen da ya samu da wayanda suke baya sahabbansa yace man ansari ila Allah wa zai taimake ni akan daga addinin Allah falamma asa isa minhum al-kufra falamma asa isa minhum al-kufra qala man ansari ila Allah ay man a'awani fi da'wati ila Allah wa nusrati dinihi wa zai taimake ni a wannan wa'azin da nake ya taimake ni akan sa wa man yudifu nusratahu wa yadammuha ila nusrati Allah li rufin Allah rufin asirin da ubangiji ya baka ku zo ku haɗu mu taimaki addinin Allah qalal hawariyuna hawariyawa suka ce an kira su hawariyawa saboda mutanen annabi Isa ne masu tsafta masu bin Allah wastafaki wa tahharaki yadda Allah ya tsarkake ta suna da tsarki haka suke zama cikin tsarki da tsarkaka suna saka fararen kaya shi yasa fastoci na yanzu rabarin fada irin yan yan asabar din nan zaga suna sa fararen kaya suna tafiya ba takalmi haka ce wannan shine asalin fararen kayan su hawariyun da ake kiransu hawariyun saboda saka wannan fararen kayan ne suka ce nahnu ansarullah mu za mu taimaki addinin Allah amanna billahi mun yi imani da Allah washhad bi anna muslimuna kuma muna shaidawa ka shaida kai ma mu musulmai ne rabbana amanna bima anzalta ya Allah mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'ana rasul kuma wannan manzon shi ma mun bi shi ai wattaba'ana rasulaka faktubna ma'ash shahidin ka sa muna daga cikin waɗanda suka shaida da gaskiyarsa da abin da yazo sannan kuma muna daga cikin waɗanda suka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ne da zai zo daga baya ka samu a cikin su ka samu cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wa'annan yanzu sun zo za su taimake shi amma wa'ancan masu makircin kashe annabi isa suna nan wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin shine za mu tashi gobe za mu ga irin makircin da ake shiryawa akan kashe annabi isa da kuma yadda Allah subhanahu wataala ya mayar musu da makircin su ya dauke annabi isa ya kai shi zuwa sama insha Allah tabaraka wataala gobe za mu tashi nan gurin subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh